إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatu yan uwa musulmi na wannan ƙasa jamhuriyar Nijar a wannan babban birni cikin biranen ƙasar Nijar birnin Maraɗi a wannan unguwa ta zariya balanjeri a wannan lokaci mai albarka mun haɗu ne a wannan wuri saboda munasaba ta auren ɗaya daga cikin masu hidima ma wannan addini na musulunci a da kuma wannan da'awa ta musulunci shine dan uwa alhaji haruna agaji da 'ya'yansa da zai aurar insha Allah ta'ala a susurayya da kuma mazajensu wanda insha Allah za a daura aurensu a gobe muna addu'a a matakin farko Allah ya sa a yi lafiya a kuma gama lafiya waɗannan yara guda biyu da za a daura aurensu Allah ya sa su yi zaman aure na sunna mazajensu Allah ya sa su kyautata musu, Allah ya sa su yi musu nagarta, Allah ya sa su riƙe su da gaskiya da kuma amana. Dan uwa Alhaji Haruna Agaji, hidimar da kake yi a wannan da'awa ta alkitabuwar sunna a wannan gari na maraɗi da duk ƙasar Nijar gaba ɗaya da ma Najeriya da ma Afirka duka. Allah ya saka maka da alkhairi kuma ka soke nauyi ina amfani da wannan dama miƙa godiya ta musamman da ni da ɗan uwana Sheikh Abdul Basir a wanda ya sauka daga wannan mumbari yanzu muna miƙa godiya ta musamman dangane da karamci da aka yi mana abun mamaki muna zuwa garin nan zuciyar garin shugabannin kungiyar shugaban majalisar malamai da shugaban kungiya gaba ɗaya su da kansu suka zo suka tare suka sha zama suka yi ta jiran ba wai su tura wakilci ba wallahi mun ji daɗi kuma an kyautata Allah kyautata muku kuma mun ga tsare-tsare masu kyau masu ban sha'awa daman duk wani malami da ya zo daga najeriya zo maraɗi ya san cewa akwai tsari na wa'azi da kuma tsari na da'awa mai kyau fatanmu allah ya baku nasara a cikin duk abin da kusa gaba wannan ƙasa ta nijar allah ya daɗa ciyar da ita gaba allah ya daɗa ɗaukaka ta allah ya kawo arziki allah ya kawo zaman lafiya Allah ya inganta kasuwanci shugabanninku da suke jagorantar ku Allah ya riko da hannunsu Allah ya ba su ikon yi muku daidai abokanan gaba da suka sa ku a gaba suke kallon ku suke muku shiri mummuna Allah ya barar da shirin da suke yi kada Allah ya ba su nasara duk abin da suka sa gaba shugabanninku waɗanda suke rike da wannan ƙasa duk alherin da suka shirya za su yi muku Allah ya ba su ikon yi kurakuransu Allah ya yafe musu Allah sa su gane su gyara Allah ciyar da musulunci gaba kuma wannan ƙasa ta Nijar za a iya cewa ɗari bisa ɗari musulmi ne ku ku gode wa Allah akan wannan ni'ima da wannan baiwa da ubangiji tabaraka ta'ala ya muku wannan ababin shimfiɗa zan yi shi dare yayi kuma malamai sun yi wa'azi tun da muke ta shan wa'azi Allah shine shaida ko ban tashi na ce wani abu ba sako fa ya isa kuma karatu ya yi karatu malam abdulbasir irin yadda ya girgiza mambarin nan ya yi gumi ya tada ƙura ya yi abubuwa ya kamata a ce an tashi kawai a yi faciya to amma kowa da irin gudunmu da zai bayar fatanmu allah ya ba mu ikon faɗan abin da yake na daidai kuma wannan munasaba ta aure da aka shirya Allah sa a yi lafiya a gama lafiya kamar yadda muka yaduwa ni wa'azina sai dai ku haƙuri da shi ni cikin gida zan shiga tsundum cikin gida zan shiga don su mala albasir da su alaran ma ya yi a kan tauhidi mala albasir ya yi a kan sunna hujjiyatu sunna ni kuma gidaje zan shiga zan taɓa maza zan taɓa mata sai a haƙuri ko kuma ƙananan yara ku ta kallo na kuna Allahu akbar kawai idan ka ji an zunguri babanka akan abin da yake wa mamanka ka ce Allahu akbar saboda in ka koma gida ka ce baba wa'azin nan na jiya na ji daɗin sa Allah ya ba mu dacewa abin da nake so na yi magana shine wato matsaloli da damuwoyi da ke cikin gidajen musulmi a yau kaji ɗaya Allah sa kana da mata ma yanzu haka ko budurwa ma bai da ita kaji wai a ji a gyara larurori da ciwuka da cututtuka da damuwoyi da ke cikin gidajenmu tsakaninmu da iyalanmu shine nake so na tattauna a ɓangaren maza ga su a ɓangaren mata ma ga su a ƙarshe sai mu haɗu mu yi wa kanmu faɗa mu gyara don mu haɗu da babban shugabanmu muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi sallama a gidan aljanna jama'a aure addini ne aure ibada ne kuma allah ne ya yi umarni a yi aure a cikin alkur'ani ayoyi da yawa a yi haƙuri alaran ma ya sauka saboda dare ya yi lokaci ya yi kada mu ci muku lokaci da yawa zan hutar da shi in ta kawo ayoyin kawai na wuce a gurguje tun da shari'a ce aure kuma Allah ya yi bayani yadda yake so a yi aure kuma manzan Allah ya yi bayani yadda yake so a yi zaman aure malamai sun rubuta littattafai masu tarin yawa akan zamantakewar aure kuma Allah ya kaddara hanyar yaduwar ɗan adam bil adama shine ta hanyar yin aure to ku aure ba abu ne na wasa ba ashe dole shari'a akwai abin da ta faɗa akan aure idan an ɓata akwai inda ta gyara idan an gyatta akwai kuma lada da za ta bayar ita shari'a to amma yau inda ba dan aure shari'a ne ibada ne addini ba in ka ji kwamacala da barna da ta'adi da dan uwana yake a cikin gidansa wala ba za ka so kai aure ba idan ka ji ciwuka da bugun zuciya da hawan jini da sanadin mutuwar mazaje da yawa da suke yi a yau saboda matansu ba su da kirki mata nawa suka kashe mazajensu saboda damuwa mace nawa ta sa mijinta ya furfura ta dole shekarunsa bai ba saboda gashi da take gasa shi masara da ake gasa ta wallahi ta fi shi samun sauki me ya faru saboda an canja rayuwar auren an mai da ita wata abata daban haka ake zama tun da addini ne an ce ai ana ta yi ana ta yi amma wani lokacin gidan auren bai da daɗi saboda ma'auratan sun kauce wa gaskiya sun ƙi su bi shari'a sun fifita son zuciyarsu akan abin da shari'a ta shi abu na farko daga cikin afat na annika imam a, a ibn kudama a cikin babban littafinsa mai kyau muktasar min hajjul qasidin ya yi babubuka da fasalulluka a cikin wannan littafi akan zamantakewa ta aure amfani da daɗin aure da hakkoki na aure da zamantakewa da kuma damuwowi da matsaloli na aure da kuma albarkatu da alkhairan da ke cikin aure to ni zan mai da hankali ne yau akan matsaloli da damuwowin don saboda ka ji ka gyara ki ji ke ma ki gyara ku tashi matan nan da suka yi bacci a cikin gida ku tashe su hajiya tashi ki miƙe da ke nake saboda saƙon da za a isan miki wataƙila a samu sauƙi wataƙila a samu haske wataƙila a samu ɗan dama-dama kar ku zo ku hana mutane aure nan gaba saboda bala'i da masifa da rashin tsari da yau matan musulmi suke yi a cikin gidajensu sai wanda Allah ya musu rahama abu na farko akwai alqusuru anil qiyam bi huquqihinna ina kan maza ne da yawa daga cikin maza yau ba sa iya daukan nauyi da hakkokin da ke kan aure su yi shi kamar yadda shari'a ta ce ayi akwai masu yin aure don sha'awa akwai masu yin aure don yayi akwai masu yin aure don kicire ne akwai masu yin aure don ramuwar gayya akwai masu yin aure don azabtarwa da ɗaukan fansa akwai masu yin aure don kaza akwai masu yin aure don gasa abokina ya yi nima sai na yi uwar gidana ta fitine ni ta dame ni zan je yan auro amarya za mu gana miki azaba akwai masu yin aure dan sha'awa ta ishe shi bayi da hakki bayi da iko bayi da dama da zai iya kulawa da auren amma don sha'awar kawai sai je ya auren ya zo ya murkushe hakoki da shari'a ta ce a kula da shi daga ciki akwai ciyarwa akwai tufatarwa لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا Allah ya ce mu ciyar mai yalwa ya ciyar cikin ciyarwarsa wa man kudira ai wa man duyyika alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda Allah ya matse masa wanda bayi da kudin bayi da wadata bayi da yalwa a haka a cikin talaucin Qur'ani yace ya tsakuri wani abu ya ciyar da iyalinsa cikin abin da Allah ya bashi Allah baya dora mutum sai abin da zai iya yi amma nawa ne yau gidajen da ake kashe su da yunwa baya jin a ransa cewa wajibi ne ciyar da wannan iyalin mutum ne zai fita ya bar gida a zuwa ce mai gida babu kaza babu kaza sai ce ku je ku san dabarar da za ku yi ha sata za ta yi roƙo za ta yi akwai gidan mutumin da idan an ga iyalinsa a shago sai dai a ja labule ba za a saurare ta ba saboda bala'in bashi ya karbi bashi a wancan shagon matarsa ta karbi bashi a wancan shagon 'ya'yansa sun karbo bashi a wancan shagon kai kullum rayuwarka iyalanka suna bi suna karban bashi an karbi bashin gari an karbi bashin shinkafa an karbi bashin mai an karbi bashin magi an karbi kaza baka da aiki sai haihuwa da tara yaya amma baka iya daukar nauyi wa ya gaya maka haka ake aure in baka shirya ba kar yi Allah ya riga ya faɗa yace wal yasafi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim wanda ba su da halin aure, wanda ba su da ikon aure, wanda ba yi da dama, wanda bai mallaka ba, ya kame, ka je ka kama azumi litinin alhamis, je ka kama azumi siyamu dawuda. Shi ya fi maka alheri, amma ka je ka auro ‘yan mutane duk shekara sai ta haihu ba fashi, ka tara ‘ya'ya a gida, amma ba ka iya as ballantana cas, komai ba ka iya yi. wallahi ba daidai ba ne ko jiya akwai wata mata da ta kira ni na yi musu kes wajen shekara biyu na ji muryarta ya aka ta ce malam mata canja zani ba na ce wace ta ce malam sulhun da ka mana na ce na manta akan me ta ce malam ka manta na kawo maka ƙaran mai gidana yana barin mu da yunwa da ni da yara na kawo maka yayana ka gansu kamar yunwa za ta kashe su sai ya fita kasuwa ya je buge bugen sa ya cika cikin sa ya koshi mu ya bar mu da yunwa ka masa fada ka ja masa kunne ka ce lalle ya ciyar da mu amma ka mana taimako ka mana kaza ka mana kaza ta ce wallahi malam bai gyara ba ta ce yanzu haka malam yunwa yunwa yunwa muke ci babu ci babu sha baya iya yi sai jima'i da kusantar mace wannan ba daidai ba ne wallahi musulmi ya kamata ku gyara wannan tasa kuke sa waɗanda ba musulmi ba suke zagin mu suna cewa addininmu muna tauye hakkin wasu sutura fa yau fa kayan sakawa sutura mutum namiji ya yi wa matarsa sutura wallahi akwai wanda tun kayan aure yau shekararsa ashirin da biyar bai sake zuwa sai mata atamfa ba to hajjiwa abin da nake so na gaya miki yanzu babbar sallah ta zo sai dai ki zaɓa ko ke ko ƴaƴanki wai haka ba ake cewa wai sai dai ta zaɓa ko ke ko ƴaƴanki in yayi mata ba zai wa ƴaƴanta ba in yayi wa ƴaƴanta ba zai mata ba ai ko baka ce wallahi ba to ƙarya nake yi ha ai haka abun yake ai ko so kake sai na nuna shi yanzu ba daidai ba ne ya kamata ka sani ka suturtar da iyalinka hakki ne shari'a ne ibada ne ɗaukan nauyinsu cinsu shansu maganinsu gurin zamansu أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن كدوبا يند الله تي ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن da ko Allah yake kar ku cutar da su kada ku kuntata wa iyalinku kar ku matsanta musu me amfanin dukiyar da mutum yake neman ta ba zai ciyar da iyalin shi ba me amfanin wadatar da alhaji yake da shi iyalinsa ba su cin moriyar arzikinsa ba kai kuma me kai ka na zuwa ka je ka rikito aure baka da hali ai ba dole sai kai mutum da baka da iko duk wanda bai da iko ya haƙura ka je kai tan jika darbejiya kana dirka kana sha Allah kiyaye hanya ga leman tsami nan a bakin titi arha saya ka je kai ta sha Allah kare haka je ka ɗora wa kanka abin da ba za ka iya ba kudin makarantar yara kullum 'ya'yanka ana koro su na ce muku karatun nan na yau ku yi haƙuri da shi don na fara ganin fuskoki suna turbunewa kudin makarantar yara kai kullum 'ya'yanka su ake kora a makaranta islamiyya fa yau wasu iyayen ba sa iya bin kudin islamiyya islamiyya wanda ita tafi kowace araha amma wayarsu kullum sai ya sa mata data duk inda ake gurin kecire ne da shi amma baya iya kulawa da iyalinsa billahi azim wani in kaga ƴaƴansu a titi yadda ka san ƴaƴan almajirai gwanda ma almajirai ba sutura ba cin kirki ba gurin zama na kwarai ba kaza ba kaza ya mutu zuciyarsa ta mutu ƴaƴanka ba su yi ilimi ba ka kasa ɗaukan nauyin karatun 'ya'yanka ka kai su su yi ilimi na zamani da na addini ba za ka iya ba kana ta haihuwa ba za ka iya ba su ilimin addini ba kana ta haihuwa ba za ka iya ba su ilimin zamani ba kana ta haihuwa ba ka koya musu noma ba kana ta haihuwa ba ka kai su kasuwa ba kana ta haihuwa ‘ya'yanka su zo su zama ‘yan fashi da makami su zama ɓarayi su zama ‘yan kwaya su zama masu kwacen waya su zama masu tsare hanya’ su zama bala'i wa al'umma kana kabari ana dukanka a kabari saboda barnar da ɗanka yake yi daka alƙusuru rauni da mutane da tawaya da mutane da karanta da mutane suke yi na rashin kulawa da ainihin wato iyalansu wannan yana cikin damuwa da matsala a cikin aure a yau abu na biyu adamu sabri ala akhlaqihinna wa adahunna malamai suka ce da yawa yau daga cikin maza ba sa iya haƙuri akan halin mata ba sa iya haƙuri akan halin mata kaɗan ne a cikin maza suke haƙuri da mata da kuma cutarwarsu ka duba a littafi ne fa aka faɗa sai aka ce da cutarwa a ashe an san matarka za ta cutar da kai ashe an san iyalanka za su iya cutar da kai duk wanda ya ce zai yi aure to ya kamata ya shirya ya shirya haƙuri da wautar mace duk wanda ya ce zai yi aure ya kamata ya sani ya kimtsa zai yi haƙuri akan cutarwar mace kuma duk inda mutum ya kai yana ganin wai shi babba ne su fa mata ba ruwansu da wai kai shugaba ne kai a'a malami ne kai a'a in suka tashi harkar tasu sai dai addu'a wallahi sai addu'a Allah nake gaya mu zan dan buga mana misali kamar haka wanda yafi kowa daraja wanda yafi kowa matsayi da ɗaukaka a duniya wallahi sai dai haƙuri da iyalinsa da matansa kai me yasa ba za ka yi hakuri da taka matan ba wallahi ba a sha'awar dan gidanku wallahi in kika kaza a gidan nan sai na keta ke ni za ki wa kaza wallahi baki isa ba kaza kaza wallahi wallahi ina maka rantsuwa mace ta fi karfin kai mata haka ke kuma ba zuga ki nake ba naga kina dariya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana aka yi mitin a gidansa wani abu ne yake yi na kyautatawa yana bin daki-daki na matansa yana zuwa yana gaishe su ku duba a matsayinsa na annabi a matsayinsa na jagora wanda ya fi kowa amma yana bin dakin matansa daki-daki ba fa ya zauna a tarakasa su zo su yi ta gaishe shi ba shi yake bin su ya daga labule kaifa tikun kaifa halukum kuna lafiya ya zauna a hira da shi in ya gama ya tafi wancan ɗakin in ya gama ya tafi wancan ɗakin kaga wata siyasar zama ko kai fa da ƙararrawa kake kiran hajiya in kana neman ta sai kaga hajiya ta jagab jagab jagab jagab jagab hajiya ta taho wallahi da ƙararrawa yau ake kiran mata da ƙararrawa ke baki ji ƙararrawa ta bace mu gyara ikhwanukum khawalukum annabi yace to me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya je dakin zainab sai ta dan bashi wani abu mai zaki na sha sai ya sha to nan mun ana dan kunnan doki da zainab da na na aisha ana cewa wai wace ce a gaba zainab ce bintu jahsh ko aisha bintu abubakar Aisha ta ce kanat tusamini fil hubb ita ce take kunnan doki da ne wajen soyayya a wajen annabi Aisha radiyallahu anha sai ta hada group dinta a cikin matan annabi ta ce in annabi ya zo ɗakin wata a cikin ku bayan ya baro ɗakin wance ku ce da shi yaya muka ji bakinka yana wani doyin wani abu to wannan shine wa adahunna malamai suka ce ku yi haƙuri da cutarwar mace dole dole dole wata ran mace sai ta cutar da kai tunda za ka ji daɗin rayuwa da ita to ku dole ta cutar da kai yanzu wannan akwai abin ai babu me suke so wai dan me yasa saboda kishi me yasa annabi zai rinka zuwa ɗakin wata tana ba shi wani abu to shi ko annabi ba abin da yake irin a ce masa wani abu yana ɗoyi ko yana wari a jikinsa shi kenan sai ce ba wani abu bane zuma ce na sha ko danyi ne na sha ko abu kaza ne na sha a ɗakin wance kuma na daina daga yau kun fahimci wannan na ɗaya kenan na biyu kun san cewa manzon Allah san salama da kansa sai da ya kaura cewa matansa wata guda me ya kaura cewa ya koma turakarsa ya ƙaurace musu don iladabtar da su wata gudan nan ya yi kwana ashirin da tara sai ya dawo karban girki aisha wadda ita ce lambuwan ɗin ‘yar gidan abubakar ita tafi kowa ilimi a cikinsu ita ta ce a ya za ka dawo ai watan bai cika ba ta ce ai ka ce wata guda za ka yi sai ce ya aisha الشهر هكذا وهكذا وهكذا yace ai wata kwana goma kwana goma ashirin kwana tara duk watan duniya aisha kwana ashirin da tara ne in kin ga wata ya kai kwana talatin to ba a ga watan ba ne duhu ne fa in gumma alaikum duhu ne in ya rufe sai a ƙara kwana ɗayan ka duba mai yankon a ce an gode Allah saka da alkhairi muna murna sannu da dawowa mace kenan haka ya zo ya dawo ɗin wasabri ala adahunna a yi haƙuri da cutarwarsu za ta iya maka ba daidai ba to idan har annabi ya yi haƙuri a gidansa da iyalinsa me yasa zaidu ba zai haƙuri da iyalin shi ba me yasa amru ba zai haƙuri da iyalinsa ba me yasa buba ba zai haƙuri da iyalinsa ba me yasa alhaji ba zai haƙuri da iyalinsa ba me yasa shek ba zai haƙuri da iyalinsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace ita mace innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la fa'ida da habta tuƙin muka sarda an halicci mace ne da karkataccen ƙashi ƙashi karkatacce ba miƙaƙe ba duk wata mace da karkataccen ƙashi ba miƙaƙe ba kasan kowa dai ana so ya tseti ya miƙe ko to ita damun ƙashin da aka halicce ta daga jikin ƙashin haƙarƙari ne mafi karkatar ƙashi a jikin mutum da shi aka kankare tsokar aka halicce ta ya ce in ka ce za ka miƙar da wannan ƙashi na haƙarƙari sai ka karya shi ya ce wa kasro ha talaƙo ha in ka ce sai matarka ta yi ɗari bisa ɗari to sai dai ka sake ta in ka sake ta kuma wata dai matar za ka daɗa aurowa baka san halinta ba ku yi haƙuri da matanku ku yi haƙuri da cutarwar matanku akwai lada Allah tabaraka ta'ala zai ba ku lada annabi lutu alaihi salatu wassalam duk da wannan shar'u man qablana ne matarsa ta cutar da shi ita take taimakon 'yan luwaɗi fa yana wa'azi yana cewa a daina ludu a daina luwaɗi a daina neman maza amma matarsa ita take taimakonsa in an yi baƙi a gidan annabi lutu ita take yi musu alama sai ta kunna ɗanya ciyawa in sun ga hayaƙi a gidan annabi lutu to alamar an yi baƙi nama ya sauka ku zo ku samu mazaje ku yi barna da su matarsa ce amma yana tare da ita ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين كجي أن آية Allah ya buga misali dangane da wasu kafirai kaji daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata misalin kafirai sai Allah ya ce mata annabi Nuhu ita ma wani tarihi ne mai zaman kansa annabi Nuhu yayi hakuri da cutarwar matarsa yayi hakuri da ɗabi'un matarsa annabi Lutu yayi hakuri ka duba fa Allah ya ce kafirai ne amma duk da haka kuma suna karkashin bayin Allah salihai tata abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma Allah ya ce su waɗannan mata guda biyu suka ha'inci mazajensu su ka duba annabin Allah matarsa ta hayyace shi amma falam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila adkhul an-nar ma ad-dakhilin dan ta aure annabi wannan bai zai hana a sa ta a wuta ba tunda ta ci amanar aure sakon shine ya ku maza ku yi hakuri da dabi'un matanku ita mace halinta sai hakuri yanzu akwai abin da mutane suke suke yi bari in gaya muku don ku gyara mutum ne zai zo ya ce matarsa wallahi wallahi dudu in kika fita daga gidan nan a maimakon aurenki na gaya miki in baki gama abinci ba na sake dawowa gidan nan baki gama ba a maimakon aurenki in na sake ganin bello a gidan nan a maimakon aurenki in kika tsallaka kika fita daga gidan nan baki tambaye ni ba a maimakon aurenki ka san ana ce a maimakon aurenki ko in Allah ya so da kana fita in ka dawo din kuma za ta yi ka gani karewar abin da zaka ce mata in tai kaza a maimakon auren ta ne ko to wallahi yanzu an daina tsoratar da mata wai a maimakon auren su ka san me yake faruwa karki fita wallahi sai ta fita sai ta fita ta ce baban ummi ni ina da magana me magana ki in ka tuna ranar ka mun magana ka kafa mun doka ta ce in na sake fita a maimakon aure na to wallahi ni dai gaskiya zan gaya maka na fita ya za a yi tun yaushe da fitanki yau wata bakwai da rabi ka san me zai ce to ai yanzu tun da dai abin nan ya riga ya wuce to shi kenan karki kara a ashe ƙarya kake yi shi namijin ne zai zo yana bin malamai yana tambaya cewa haka na makallahu ni ba akwai abin da ya faru a gidana gashi gashi kaga na gaya matata kar ta yadda ta fita in ta fita a maimakon aurenta na ce mata kan ganta tana kawance da wance in ta yi a maimakon aurenta kuma ta je ta yi
ku daina gaya wa matanku a maimakon aurensu wallahi abin da ku hada sun sai sun yi
wanda ma kaka gaya mata kurin in ta maka ka je ka ɗirka mata takardar ta ka sallame ta amma yanzu shi da kansa yake ribas ka faɗi magana kuma ka yi ribas sai sai a ba da gaske yake yi ba
wasabri ala akhlaqihinna wa adahunna ku yi haƙuri akan ɗabi'unsu da cutarwarsu abu na uku
maza yau ba sa ba wa matansu lokaci da yawa daga cikin maza matansu ba su da lokacinsu me nake nufi duk kuramiyarka tana karewa ne a waje idan ka zo gidanka bacci yake dawo da kai idan ka zo gidanka wayarka ita ce matarka wayarka ita ce abokiyar hiranka haka ne ko ba haka ba ba daidai ba ne yau da za ka ɗauki hoton mazaje a cikin gidajensu wata kyamara za ta rinka haska maka wancan in ka gan shi sai ga matar ta juya tana catawa shi ma ya juya yana catawa chatin chatin chatin chatin chatin chatin sai ya gaji sai ya gaji zai ce to ni hulun da in kwanta ba a hira yanzu da mata ba a yi sai kaɗan wallahi in ma baki aure baki sani wannan soyayyar da yake miki da wayar da yake miki na ƙarya wallahi tallahi in ban ji muryar ki ba na rantse da Allah ji nake wani zazzabi zazzabi yana kama ne wallahi tallahi ƙarya yake yi matsiyaci ƙarya yake yi yanzu kafin ya mallake ki ne yana auren ki wallahi wayarsa ita ce matarsa ga wulakanci na biyu da maza suke wa mata yau mutum kasan sai zo ya bude hoton mata yana kallon hoton mata a gaban matarsa matarsa ta yi kwalliya matarsa ta yi ado ta gyara gashi ta sa ƙananan kaya an sallami yara tana ta zirga-zirga ta zuba turare a jiki haddiga yake yi ƙanshi ga turaren ƙanshi a falonsa ga kaza-kaza na rantse da Allah bata isa kallo ba kallonta bai zai ba ka san yanzu da yawa maza yana cin abinci yana duba waya iya cin abinci yana duba waya to me amfanin da mata adan da matar ka taimaka me amfanin gyaran gashin da taimaka me amfanin gyaran kwalliya da taimaka ga mata ku lura da wani abu guda duk mace galiban duk wata mace in dai za ta karbi girki mijinta zai do wallahi malam sai sun yi wannan wankan na yamma amma kai kana yi yanzu kana cewa yau zan zo gidan matata zan yi wanka tun wankan ka na safe ba ka ƙara wanka mata su sai kike kwalliya saboda su an gina su akan ado da kwalliya a wa man yunashu fil ilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin to amma abin ciwon ayi kwalliyan su yi adan ba a san sun yi ba ba a da lokacin da ma za a hira da su wallahi iyayena maza wannan cutarwa ne kuma wannan zalunci ne ku ba su lokacinku yanzu ka ɗauko 'yar mutane ka raba ta da ubanta ka raba ta da uwarta ka raba ta da danginta ka raba ta da 'yan uwanta ka kawo ta gidanka shekara da shekaru kullum tana zaune a gida ka fita tun da safe tun yara ba su tashi ba ka tafi kasuwa ka tafi sana'a ka dawo da gajiyarka ba za ka iya bata minti goma minti ashirin minti talatin ku hira da ita ba kai kwalliya kai ado irin yadda abdullahi dan umar ko ibnu abbas yake ya caba kwalliya yayi ado matarsa ce yau ina zuwa ta sai ya ce wallahi dan ke nayi ya je ya duba madubi ya duba adansa ya ga ya ya, cika yayi kwalliya sosai ya zuba turare matar ta ce yau ina za ka ya ce dan ke ne wannan yau mazan wannan zamani suna wanka su saka babbar riga dan matar su kai mata ba fa ku na tambaya ba mata ba ku na tambaya ba kar wacce ta yi min magana a gurin nan yawwa ku yi shiru ku bari su su ba da ansa ga sunan yau za ku da ku wallahi duka zan muku na fitar hankali a gurin nan sai ka kasa tashi cutarwa ne wannan yasa da yawa wasu daga cikin mata yau ba sa sha'awan auren ba sa son auren saboda ba daɗi a ciki ba kwanciyar hankali babu nutsuwa ba soyayya ba farantawa ba abin da mace take so irin ka zo ka nuna mata kauna da soyayya amma mazan yanzu ba sa yi kamsan da wa suke yi da wayoyinsu Allah i jarrabe shi da wata yarinya fitinanniya mai cin kuɗin mutane. Baby, how are you? Ƙarya ba yake yi ba ma iya turancin ba. Baby yake kira, baby yana hira, wai baby ga mata ka ta sunna? Kana kiran wata baby? Kuma wannan ba babba ba ƙarami. Wata mata ta ce mun malam abun kunya da mai gidana yake yi tsofai tsofai gashi nan ya cinkari kabari mun tara yaya da jikoki wai wai soyayya yake da 'yan mata wai yazo yana hira da 'yan mata ƙananan yara sa'annin 'ya'yansa 'yan ƙananan 'ya'ya kana zubar da mutuncinka kai yanzu auren ma za ka ƙara bai kamata ai gwanda a nema maka bazaura 'yan shekara hamsin da bakwai gaje ku ƙara sa ku tafi lahira tare ai tuwon girma me ake cewa miya shi a gan shi da nama to wannan matsala ce daga cikin matsalolin da maza suke ba da ciwon kai wa mata yau a cikin gidajensu don Allah waye ka idan ka dawo alaji kana dawowa ka gama harkar kasuwa ka gama mu'amalolinka sai ka ce hajiya sawayan nan a jirgi sata a jirgi in ta sa a jirgi ka sai ka ce samun caji zo ki zauna zo mai hira ku yi hira ku yi wasa da dariya ka kira 'ya'yanka ku tattauna kayya baka je makaranta ba kayya na me jarabawar ka kayya akai kaza to yanzu ke ya akai ku ci abinci tare da matarka da 'ya'yanka in an gama ka ce yaran ku tafi danki ka sake labule ka zauna da kai sai matarka Allah ya halatta maka dan me ba za ka shakata ba to amma ba yi to wai wai sai mutum ya zo wallahi tallahi matan wannan zamani ba su da mutunci na kama matata tana hira da wani na kama matata tana chatting da wani na kama matata tana video call da wani na kama matata a'a ai dole ta hira da wani dole ta video da wani saboda mijin nata baya zuwa baka da lokacinta ba fa goyen baya nake ba kuma ba cewa ne daidai bane kuskure ne kuskure ne amma wallahi ana cutar da mata akan wannan idan ina wannan wa'azi dan Allah karka jawo shi ka tuno yarka budurwa da ka aurar da ita wallahi an uwana ba ku bi na bashin rantsuwa akwai matar da tace wallahi tun da ta aure mai gidanta ita dai ta zo ta zauna da shi inuwa ɗaya su hira da wasa da dariya ta ce bai taɓa yi ba ta ce in ya zo a turbine yake zuwa yana zare ido na ma da kusa da ni kuke koga kwayar ido na da nake markwada ta yanda ya shigo ransa ba ce in ya tarar da kwano a gaban a gaban sai buge kwana ya zabje wani yaro da mari pau to malam mai gida ya zo ya fara marin yaro uwar gida ya za ta yi dole ta kama jikinta an yi masa magana ya ce ke ni fa ba dan iska bane ba na son karuwanci wallahi yau akwai mazan da suke gaya wa matansu wai in matarsa tana masa kwarkwasa wai in matarsa tana masa abin sha'awa wai in matarsa tana gaya masa maganganu na jin daɗi da kwanciyar hankali wai in matarsa tana masa wasa ke ke ke ni fa na son karuwanci a gidan nan ba kauye ba gidaje gaja diga kata kai baka san ma rayuwar aure yadda ake yin ta ba ka je karanta tarihi ya ake zaman aure na gaya muku an caccanje zamantakewar auren abu na biyar kaji wai maza suna cewa ya isa haka wallahi ban gama ba da saura rashin godiya adamu taqdimu shukri ilaihinna da wahala namiji matarsa ta yi masa wani abu ya ce ya gode Allah saka da alkhairi malam mutum zai zo a yi masa miya lafiyayya ya ji daɗi har ya suɗa kwano kaje yana cewa akwai sauran miyan nan ne ce ya ƙaro ɗan ƙaro mutuwa in ya ci ya ƙoshi ba zai ce Allah ya saka da alkhairi abincin nan yayi daɗi ba bari ga muku wani sirri dan naga akwai matasa a gabana kana son ka mallake zuciyar matarka kana son ka mallake matarka kana so ka rike zuciyar matarka to abinda za ka yi duk lokacin da ta yi maka abinci ka ji daɗi ka ce kai ni ko akwai wanda ya fi ki iya abinci a ƙasar nan gaba ɗaya kai a duniya ma gaba ɗaya ka loda ta kawai iya loda wa keken bera hawa kuma za ta yi wallahi in ta yi kwalliya ka ce kai dudu hani ban ma taba sanin kina da kyau ba sai yau da naga kin cakare ashe haka Allah ya miki halitta zaka zaka zaka tana ta tana Allah eh ta ji dadi kaga kaga wa'azin nan nawa wa'azin nan nawa ya canja salo ni wai bayan nan kan ba mutane ne dattawa su ba sa kabara ko bacci suke yi ne wani zai ce ha yaran nan ba su shiga gidan auren ba ne suka gani wallahi ka jarraba shawara ce na baka duk wanda yayi wa matarsa wannan wallahi zaka samu yabanta zaka samu kulawarta idan ta yi kwalliya ka ce ka kin yi kyau duk matan da ake nunawa a wayan nan aikin fi su kyau idan ta yi maka abinci kai godiya in ta je ta gaida mahaifiyarka Allah miki albarka in ta kula da 'ya'yanta ka ce ka wanci 'ya'yanki sun samu uwa ina jin daɗin zama da ke saboda kula da 'ya'yanmu da ke in ta maka abinci da wuri ka ce ka wance kina birge ni kina ɗaukan hankali na ba don kuma wasu saboda abokina kullum yana gaya min matarsa ba ta masa abinci da wuri to yau maza me yasa ba sa wannan haka aka koya mana wallahi ba haka aka koya mana ba kuma ba addini bane kuma ba shari'a bane abu na shida ruwa at-taktir wal bukhl ruwa akwai mazan da suna yi wa iyalinsu ruwa akwai wanda yana kyashi ya sayo abinci mai kyau ya kawo gidan shi akwai wanda yake kyashi ya sayi sutura ya kawo wa iyalinsa akwai wanda yake ruwa in shi a kasuwa ne zai darje ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya manta da abin da annabi ya ce an fiqu alaihinna ku ciyar da su in ya tashi yanka shadda sai ya nemi shadda mai kyau mai kwari ya dinka wa kansa ya biya kudin dinki mai bala'in tsada watakila sai an kai kasar waje an dinka amma wallahi ka je ka ga suturar da matansa suke yana rowa baya iya yi musu mai kyau wannan ba daidai bane ya koma za ku gyara rayuwa matanku ku taimake su ku agaza musu ku faranta musu ku kyautata musu ku ba su wallahi ba za ka iya biyan mace abin da ta maka ba inda albashi ake biya Allah ba za ka iya biyan aikin safe aikin rana aikin dare aikin kaza ba za ka iya biya amma kyauta suke wannan abu akwai kyashi a ciki ka siyo abinci ka basu su ji daɗi ka siyo musu sutura ka inganta musu wurin zama ka inganta musu rayuwarsu kaga wani kullum zurutu yake hajji umra hajji umra amma matarsa ko airport ba ta taba zuwa ba to me amfanin arzikinka hajji umra alhaji wallahi zan je umra wani sau hudu yake zuwa wani sau biyar yake zuwa amma wallahi matarsa airport filin jirgi bata taba zuwa ba to shi kuma na addini ne kyautatawa ana so wa hasinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa sannan abu na bakwai su'u tarbiyatul aulad wa ihmalihinna ko wa ihmalihim mummunan tarbiyya da wasu iyayen maza suke wa 'ya'yansu na shagwaba yaro da watsar da kashin 'ya'ya da rashin kulawa da su abu guda biyu ne akwai waɗanda ba su damu da tarbiyyar 'ya'yansu ba suna musu tarbiyyar turawa ko kuma suna musu tarbiyya wacce take ba ta dace da shari'a ba ba a koya yara ladabi kaninka ya zo gidanku amma 'ya'yanka ba san cewa wannan babban su ne kanin ubansu ba ne in ka faɗi ka mutu shi zai zo ya kula da gidan yayanka ya zo ‘ya'yanka ba san yayanka ba ‘ya'yanka ba san wanka ba ba su je su gaishe shi ba ubanka mahaifinka zai zo gidanku amma ba ka iya tura ‘ya'yanka ka ce ku je ku gaida ubana da barin 'ya'ya suna mu'amala da abokanan banza 'yan shaye-shaye a anguwa masu sace-sace a anguwa 'ya'yanka su ne dandali ɗaya suke zama da barwa mata tarbiya namiji sai ya barwa mace tarbiya mace ce za ta yi mai komai kai mai aikin ka ke ya baki ka kyale su ba su je masallaci ba ke ya kika baki musu fada ba su je makaranta ba kai ba abin da zaka ba da gudunmawa yaran da yawanci sun rena ma iyayensu mata kuskure ne namiji ya ɗauki tarbiya gaba ɗaya ya barwa mace na'am akwai abin da ita ma mace za ta yi na gudunmuwarta amma rauni ne ‘ya'yanka ya zamanto ba ka iya tsawata musu da kuma ko in kula da ake wa ‘ya'ya mutum ita haihuwa kamar ‘ya'yan kaji amma wallahi baya kula da ‘ya'yan shi la magana makarantarsu ka san akwai ‘ya'yan da su suke kai kansu makaranta in dai ubansu ya kai su ne wallahi bai kai su ba ka san akwai uban da bai zai taba cewa ɗansa ya je masallaci ba ka san akwai uban da duk abin da ɗan zai je ya yi yanzu duk waɗanda suka wannan wannan gallabi mutane suka ishe su suna kashe su suna zubar da jinin su ƴaƴan waye ba ƴaƴan wasu bane haifar su aka yi in ka ga dan kwaya akwai uban sa a gari in ka ga barawon waya akwai uban sa a gari in ka ga mai satan mashin akwai uban sa a gari in ka ga yarinya mazinaciya akwai ubanta a gari in ka ga yar iskar yarinya mai shaye-shaye da bin maza akwai ubanta a gari amma ina iyayen sun yi ihmal sun yi banza da su sun watsa kashinsu na rantse muku da Allah ɗaya Allah ya faɗa a cikin alkurani sai an tambaye ku akan iyalanku يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون yanzu wa'azin da Malam Abdul Basir yayi waɗannan mutane marasa albarka da Allah ya jarabe mu da su a wannan zamani masu inkarin sunna masu inkarin hadisan annabi in baka ja dan danka jikinka ka nuna masa aqidar ka tun kana raye ba in ta kuskure ya je fada yabi waɗannan mutanen fa in ɗanka ya je ɗauko ta aƙida mara kyau fa ba ka tafiya da ɗanka gurin wa'azi kai ka tafi wajen wa'azi amma ɗanka yana filin ƙwallo ka tafi ɗauko karatu ɗanka yana bakin kasuwa yana sace-sace wannan wani irin tarbiyya ne wannan ihmalul abna yarka ta fita zance wai sai ka ce indo in kin dawo ki rufe mana kofar gida haba alaji yanzu indo ce za ta rufe kofar gida tana can da wani saurayi Allah ya san me saurayin ne ya mata wai ka ce wai in kun gama ki rufe kofar gida ai zama za ka yi da sandar ka kana koran sauro in ka ga lokaci ya kana dan kwallon kana to kana su maza su dawo gida ko ka kafa mata doka ka ce ke karki wuce karfe tara karki wuce karfe goma haka uba ake ciwo ko ka yi tafiya sai ka kira a waya wance ta dawo gida in yarka ta fita ta je wani guri tsaye da ita a kofar giya ka ce ina kika je su waye kawayen yarka wallahi baka sani ba yau da yawa cikin iyaye ba san su waye abokanan yayan su mata ba ba san su waye abokanan yayan su maza ba to ya za a yi mu kula da tarbiyyar yayan mu mun zubar da su mun watsar da su ku yi hakuri da wa'azin nan nawa haka dai ba daɗi sai a yi ta karɓansa a haka shi matsalar bako kenan in ya zo sai ya ta faɗan abin da ba a so ya faɗa daga cikin matsaloli abu na takwas saura kwaya biyu a wannan bangare na maza shine tadakhulul aba wato shigan iyaye iyaye su rinka shiga sha'anin me sha'anin aure kai aure da kai da matarka sai iyaye su rinka shiga suna sa baki in matarka ta yi maka laifi mahaifiyarka ta zo ta sa baki ko ta yi mata kaza ko ta yi mata kaza ko kuma su ne suke da karari akwai mutumin da wai in matarsa za ta je unguwa wai sai ya ce ki je ki tambayi babana yanzu don Allah a shari'a ubanta shi ne zai bata ubanshi shi ne yake da hakkin ya bata izinin ta fita ko ta fita jahilci ne wannan kuskure ne ba daidai ba ne haka kuma ai kutun-kutun idan watakila aka ci rashin sa'a mahaifiyarka ba ta son matarka to wallahi tallahi baba sai ka ƙara aure a dole za a saka ka ƙara aure ba kai shirin aure ba kawai an ga kuna haɗin kai da matarka sai a ce ai sisi ce ka ta yi ai tsafe ka ta yi ai ta maka magani ai ta maka kaza wannan kuskure ne ina kira ga iyaye ku daina sa baki na fitina sa baki na fitina sai dai na gyara a cikin auren 'ya'yanku in ba ka ba za ku kashe ainihin wato auren 'ya'yanku abu na tara kazanta akwai mazan da suke suna da kazanta ba kula wani wallahi ko sahu ɗaya kai da shi a masallaci wala ba ka daɗa maimaita sahun da shi ba amma kar ka manta a haka zai je afka matarsa da daddare ba zai wanke bakinsa ba ba zai gyara matarsa ba ba zai fesa turare ba ba zai kula ba haka zai je ta afka matar wata mata ta ce mijinta wiwi yake sha wata mata ta ce mijinta taba yake sha ta ce wallahi idan ya zo in yayi hamma ha ta ce gaba ɗaya ɗakin ne yake ɗauka ta ce amma ya zan yi da shi kaga wani akwai zalunci wata mata ta ce mijinta ya zo ya cire safa safar kafa sai ya cire tai ta dubawa ta ɗauka ja bace ta mutu da ɓera wallahi tana duba can sai ta ga wata safa tana ɗauke safan nan tana fitarwa waje sai ta ga gudaje na biyu yanzu wannan daidai ne mutum ya mai da kansa kazami matarka ta rena ka ya kamata namiji ya wanka ya kwalliya ya ado ya gyara jikinsa sannan kuma alkhiyana zaujiya abu na ƙarshe shine cin mutunci da ha'inci a aure shine neman mata akwai mazajen da wallahi suna neman mata na rantse muku da Allah ɗaya da ba ku bina ba shi rantsuwa ni dai ba zan iya ba daga nan zuwa shekaru biyar shida bakwai a ce wai ai sati a gama ko ai kwana biyu uku mace bata kira ni ta ce min ta kama mijinta yana neman mata ba neman mata hira da matan banza wani ma dan saboda tsabar lalacewa zina ya je yayi ya sa aka ɗauki bidiyon sa yana zina da wata wani hira suke yi na zina wani labari ma bayan ya yi zinan da matar sai yake wata matan banza fa a waje sai yake gaya masa irin abin da ya ji ita ma tana faɗa matar ta zo ta buɗe waya ta gani ina so in ce muku da yawa yau daga cikin maza sai wanda Allah ya kubutar wallahi akwai masu neman mata amma wannan karatun ku tambaye mata to sai abu na karshe da zan tsaya tunda kun ga ga daman na san ba za a ji daɗin wa'azin nan ba shi sa na bada haƙuri amma yanzu ga wanda za ku ji daɗin nasa shi kuma ba zan fada da bayani ba tunda ma haka ne wallahi a gurguje zan yi shine matsalolin mata a gurguje na farko dai daga cikin kai haƙuri fa kai haƙuri a yau yanzu ina maka murna yanzu za a faɗi abin da kake so da yawa daga cikin mata yau ba su ma san me aure ba haka ake tirka matan a gida kawai ba a koya musu me aure ba me tarbiya me ladabi me miji ya ake wa miji shin miji abokinki ne shin miji sa'anki ne shin miji kaza ne shin miji abin zaginki ne shin miji abincin mutuncinki ne to ba a makarantar da su ba don haka muke kira a makarantu na kungiya muke kira a masallatai na kungiya lalle a rinka bude wani kwas na musamman duk budurwar da za a aurar da ita ko bazawara wata uku kafin aurar da ita don Allah ku sa ta aji ku koya mata yaya ake zaman aure wallahi barna da tabar gazar da mata suke yau a gidan aure suna kashe auren shi yasa zawarawa sun yi yawa wata hauka kawai ɗaya biyu in ta maka dole ka sallame ta saboda bata karanta mai auren ba abu na biyu shine kin ba su ma san me wajibi akan su ba sai a auro mace bata ma san me dolen dolen ta ba abin da ya zama na dole ta yi shi wallahi ba za ta yi ba ka iya zuwa ka same ta abin da ya zama na dole ta yi shi wallahi malam tana bacci ko ta fita ma ta watsar da yaran ko abin da zaka ba ta umarni ta yi ba za ta yi ba ko manzo Allah ce khairun nisa'i man idza amartaha fa'atka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da in ka ba ta umarni sai ce maka da'a amma yau wannan khairun nisa'i mata haka suke duka ne namiji yau ya isa ya ce a gidansa ayi ayi wanda yake da dan dama dama shine sai ya faɗa sau uku in ya ci sa'a na hudun ne za a yi in Allah ya sa da inda zaka ce ayi to ka je ka dawo zaka kuma ba yi ba kai fada kai bala'i kai yaji kai citta ka kawo tattasai ka ƙara har ma da attarugu duka hada sai to to sai ka dana ce to yau kuma mushi kake Allah ba ka hakuri a za a gyara insha Allah abin da za a gaya ma kenan ko gobe ba za ta yi ba ga bala'in kishi na masifa yau mata kishi wai wani wata fa wai waya ta ji mijinta yana yi sai ta ji muryar mace sai ta zo tana tana tana a sa hansuri sa hansuri buɗe ta muci buɗe muci ha yanzu ke dan Allah hajiya ba yanda za a yi mijinki ya waya da mace to dan kasuwa ne dan kunne yake sayarwa da awarwaro an bugo mishi ana tambaya sa farashi da zai faɗa ba malamin makaranta ne a samin ya bada ya bada aiki an bugo ana tambayar sa wani tambayoyi ya bada ansa ha shago ne da shi a tamfa yake da shi yana sayar da a tamfa da turaren mata an kira shi ana tambayar sa farashi laifi ne ya faɗa to yaya mace za ta kafa wa mijinta wata doka wai bai isa ya buga waya ba a gidanta har 'ya'yanka mata ma in an rena maka wayo sai a hana ka buga waya da su kishin su yayi yawa wai wani ne wai ya sayo a tamfa fa a tamfa ya sayo matansa guda uku sai ya sayo a tamfa guda hudu yace ku zaba suka zaba sai wata matarsa sai ta ce wannan guda ɗayan kuma na waye kaga kishi ya taso sai shi a bakin ɗauki naki ba ta ce eh amma na waye wannan sai ce na uwata ne sai ta ce mm, ita ma ita ma yanzu kanmu ɗaya da ita kenan sai ta ce wai kanmu ɗaya da ita kenan sai ta ce masa to sai ka je a raba kwanan ita ma a raba kwana da ita kaga zagi na rashin mutunci kenan tunda ka haɗa mu a atamfa atamfar da ka mana shi za ka yi wa mahaifiyarka to kwana ma sai ka je ka raba da ita ya ɗaga hannu ya zabge ta da mari ta fara ganin wani hayaki hayaki ya ce mai kika ce ta ce a a a Allah rama kai aka maka la idan ka zo ka yi sharhi wannan marin ya halatta ko bai halatta ba ni dai ba a baki na ba wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Allah ya sa albarka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya wannan aure Allah ya kwanta mana da hankali da na san za a cinye min lokaci tunda ni aka gayyata wala ba malamin da zai wa'azi sai ni sai na fasa wannan da zan fasa Allah ya albarka Allah saka da alkhairi mata ina muku murna an takaita muku dan wa'azin da za a yi muku kun samu sauki ayi addu'a kar makalla wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh